الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة لوكتي ci gaba da karatu na littafin kitabu tauhid wannan shine majalisi na 49 sannan za mu tashi kan babi na 60 daidai a babi na hamsin da tara kai babi na hamsin da tara daidai majalisi kuma majalisinmu ne na arba'in da tara arba'in da tara hamsin da tara ko? eh insha Allah ta'ala wannan babin da za mu tashi shi ne babu ƙaulillahi ta'ala babin fadin Allah madawakin sarki ya zunnuna billahi ɗairar haƙƙi zannar jahiliya su mushrikai mushrikai suna zatawa Allah zato ba na gaskiya ba zaton ƙarya zannar jahiliya kuma zato na jahilai jahiliyan can baya duk abin da Ubangiji duk abin da ake wa Ubangiji ba na kan gado ba ba na fasali ba ake wa Ubangiji hawan kawara to wannan jahilci ne su wa'annan mushrikai da munafukai suna zatawa Allah mummunan zato yaquluna hallana min al-amri min shay zaka ji suna cewa to mu kuma me namu a ciki ba mu da komai a ciki ba mu da ta cewa a ciki to kul innal amra kullahu lillah munafurci ne kuma yasa suke faɗan haka din mu me zamu ce to al'amarin dukkan Allah ne kul innal amra kullahu lillah ya kai annabi Muhammad ka ga musu dukkan al'amarin na Allah ne yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna laka abinda suke faɗa din suna boye wani abu a zuciyarsu ba sa fito maka da duk abin da ke zuciyarsu amma zuciyarsu akwai munafurci don haka ma za ka ji suna cewa ya na suna cewa laukanin laminal amri shai'un makutin nan hahuna da an bi shawarinmu da ba a kashe mujahidai da sahabbai a wannan gurin yakin ba yakin uhud ulga ya musu laukuntun fi buyutikum wallahi da a gidajenku ma kuke idan ubangiji ya kaddara yau za ku mutu labarzal ladina kutiba alaihimul qatlu fi ila madaji suna kan gadajensu amma ubangiji sai ya kashe su وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور to wannan ayar in an duba Allah subhanahu wataala yana cewa yadhunnuna billahi ghayra alhaqqi dhanna aljahiliya suna muna na zato ga Allah zaton da ba na gaskiya ba zato na jahiliya to nan babin dama babin munar zato ne ga Allah subhanahu wata'ala in kun duba munasaban babu yadunna billahi alhaq ya kawo wannan aya din shine haramta mummunan zato mummunan zato kuma mun san yana da fiskoki da yawa mafi munin zaton da in baka yi sa'a ba zai iya taba addinin taba musuluncin ka shine munin zato ga Allah a abubuwan da yake aikatawa na hikinkimu munin so ga Allah ko kuma munin zato ya kasu kashi biyu ko kuma zato gaba ɗayansa ya kasu kashi biyu ko ya zama na zatonka na alkhairi ne ko ya zama na zato na sharri ne bunda za ka zata tsakaninka da ubangijinka ya zama na ko ka zata alkhairi ko ka zata sharri idan zato na alkhairi ne baya fita daga abu da biyu na ɗaya abin da ubangiji yake aikatawa a cikin wannan al'umma ɗin Allah subhanahu wata'ala ne saukar da ruwan sama Allah subhanahu wata'ala yana fitar da tsirrai Allah subhanahu wata'ala yana turo iska to ka zata dukkan abin da ubangiji yake yi kai a kanka insha Allah alheri ne wannan zato mai kyau kenan ke zata alkhairi wannan game da aikin Allah kenan duk abin da Allah zai aikata a kanmu muke zata alkhairi wani zai fito ya wuni yana nema amma ubangiji ya hana shi to karka yadda kai ka muna da zato da ce kai haba ni ma ba zan samu ba a'a kai ka ce in ka je za ka samu wani zai fita wahala zai sha wani abu ya same shi na damuwa kai kuma ka ce kai wallahi babu da zai same ka bayan ka bi matakai da ake bifa bayan mutum ya bi matakai ka kyautata wa Allah zato wannan zato na farko kenan game da haƙƙin Allah zato na alkhairi kenan na biyu zato na biyu to shi kuma yana rataya ne game da abun da ubangiji zai aikata a kanka kaga wannan abin da yake faruwa a cikin al'umma rana da wata kai kuma abin da Allah zai aikata a kanka kullum kake zata kanka alkhairi cewa kai wallahi Allah mai kyau zai maka kullum kake jin ka yanzu ba kana cikin baka da kuɗi ba kake zata wallahi Allah ba zai barka haka ba it's time sai ka ce shi wancan ma da yake da kuɗi ya samu nutsuwa an ce sai da ya kai shekara hamsin da biyar kuɗi ya zo ya ta zuwa masa to ni ma yanzu ina da hamsin ai ni ma saura five years kai za ka yi cewa kai kan ma ba za ka kai nasan ba amma kullum ka ke jin ka kai a talauci za ka mutu kullum ka ke jin ka ai wane ya yi karatu wane ya ni ko ba zan iya yi ba ni ma ina zata Allah yadda na fara karatun Qur'ani nan wallahi zan zama malami wallahi zan haddace wallahi zan iya ha yanzu wane kafin yayi aure sai da ya gina gida gida nasa bai mai to ni ce na zan yi a ni ma Allah zai mun kuma zan yi kokari shi yasa malamai suka ce duk abin da Allah zai a kanka kai kake zata alkhairi sannan kuma bayan ka bi matakai kana kasuwancinka kana buge-bugenka kana iya ƙoƙarinka abin da Allah ya baka na rufin asiri ka fatan Allah zai maka albarka a kansu kullum wallahi kake jin kai za ka samu albarka amma kuma ba a ce ka yi burin da zai saka maka damuwa a zuciya ba ko ka yi burin da zai taɓa maka imaninka ko ka yi burin da zai zama ya shagaltar da kai daga ibada kawai ya zama na tara kuɗi shine a gabanka kar ka shiga wannan na biyu yanzu wannan zato na alkhairi kenan na biyu a yi zato mummuna da Allah misali mutum ya zaci abin da Allah yake aikatawa ba hikima a ciki wannan mummunan zato ne ga Allah subhanahu wataala ya za a yi haka in wannan addinin na gaskiya ne ya za a ci nasara akan annabi a gurin yaƙi in wannan abin gaskiya ne kai ya za a ce a je yaƙin Uhud musulmai a biyo su su falfala da gudu har Allah yake cewa istus'iduna wala taluna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun thumma anzala alaykum min ba'dil ghammi amatan nu'asa yakhsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyyah ya za a ce har a gudu har a yi kaza kai shi wannan Allah akwai matsala to irin wannan munin zaton akwai wanda yake ganin saboda munin rashin sanin Allah yana ganin akan kasar nan yayi magana yana ganin manyan kasar nan lalatattun da suka taru kun san lalatattun kowa mu dukan mun yi ittifaki lalatattu sun fi masu kyau yawa masu son gyara a ƙasar nan yufsiduna fil ardi wala yuslihun masu barnan sun fi yawa to shi gani yana yake yi Allah ma ba zai iya canja lamarin wayannan a samu gyara ba wallahi kuma in kaga wanda yake irin wannan magana zaka tausaya masa mai hankali wanda duk abin da ake tsammani in duniya ce a ce ya waye na certificate ya kai don a lokacin da yake magana irin wannan magana wala shi associate professor ne yanzu kuma professor ne yana cewa shi ƙasar nan fa kawai kawai kowa zai haƙura ya haƙura kowa zai haƙura ya haƙura amma ba za ta gyaru ba kamar kenan Allah ba zai iya ba wa'annan mutane sun gagare Allah wannan munar zato ne ga Allah subhanahu wataala to irin wannan zato ne ko kake ganin abinda ubangiji yake bashi da kan gado ya za a yi duk mutanen kirkin nan Allah ya ki zaɓo maka shugaba he- sai lalatacce sai marar lafiya sai marar kaza sai marar waye ya wannan wani irin Allah ne wannan munan zato ne mummunan zato to wannan shine zaton da ake cewa zato wanda ba na gaskiya ba Allah subhanahu wataala yana aibata yana aibata abin nan mushrikai da munafukai a cikin suratul fatih bayan Allah subhanahu wataala yayi magana kan mu'minai Allah yake cewa huwal ladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim Allah shine ya saukar da nutsuwa a zukatan mu'mini kage yana maganar mu'minai yace ya saukar musu da nutsuwa ne a zuciyarsu don su kare imani akan imani da Allah ya musu domin kwa dama walillahi junudus samawati wal ardh Allah shi ne mai runduna ta sama da ta ƙasa, bakan Allahu aliman hakima. Allah masani ne kuma mai hikima, kenan Allah yana abubuwansa da hikima shi sa ya kawo hakima. Sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala kica ya yi haka ne, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahti al anharu khalidina fiha. Allah ya yi haka ne domin da ya shigar da mu'mine maza mu'mine mata aljanna madawwamiya wa yukaffiru wa yukaffiru anhum sayyi'atihim kuma Allah ya kankare musu zunubansu wa kana zalika inda wa kana zalika inda Allah fawzan azima hakan a wajen Allah wani babban rabo ne mai girma ya ba wa mu'minai sannan Allah yayi haka ne wa yu'adhibal munafiqina ya kuma azabtar da munafukai maza da mata munafiqina wal munafiqat kuma Allah dan ya azabtar da munafukai maza da munafukai mata ya sifan su take الظانين بالله غير الحق ko الظانين بالله ظن السوء wanda suke munana zato ga Allah wanda suke zato ga Allah mummunan zato kenan mai munan zato ga Allah Allah zai azabtar da shi الظانين بالله ظن السوء Allah subhanahu wata'ala yake cewa alaihim da'iratus sau' mummunar azaba kuma za ta koma a kansu alaihim da'iratus sau duk wata mummunar azaba kansu za ta yi za ta yi reverse ta koma kansu to kaga Allah subhanahu wataala yace wa yu'adhibal munafiqina wal munafiqat wal mushrika wal mushrikina wal mushrikat adh-dhannina billahi dhanna sau alaihim da'iratus sau wa ghadiba Allahu alaihim saboda suna mona fishi Allah yayi fishi a gare su wala'anahum Allah ya la'ance su wa addalahum jahannam kuma Allah ya tanada musu wutar jahannama wa sa'at masira Allah wadare da wannan makoma din sai Allah ya sake maimaita wallahi junudus samawati wal ardi in kana ganin abin da ya faru babu hikima ta Allah to idan ubangiji ya sako rundunarsa bar ma maganan kun fa yakunu in baka gane wannan ba to shine fa junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima kana tsammanin mala'iku mutane da kake ganin suna da kaza suna da kaza sun kai mala'ika guda ɗaya ne har ka manta ba sama da ƙasa duka a zube suke suna yawo cikin to wannan shine mummunan zato da jahilai suke yi kullum mutum ya zamana yana kyautata zato ga Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya faɗa a hadisin kudusi annabi yana labarta mana yake cewa Allah da kansa ya ce ana inda zan abdi bi ni Allah duk irin zaton da bawa ya min haka zai same ni duk abin da ka zata wa Allah haka za ka samu Allah idan ka zata wa Allah kai kullum kana cikin tonon asiri asirinka a tone yake ba a rufe ba wallahi haka za ka tafi in ka zata wa Allah cewa kaga mummunan zato na wancan kenan in ka zata wa Allah cewa kai kullum cikin rufin asiri za ka zauna to Allah kuma sai ta barin ka cikin rufin asiri kullum za ka yi da zama cikin rufin asiri idan ka zata wa Allah yanzu abin da nake ciki time ɗinsa ne bai zo ba amma wallahi na san Allah ba zai banne haka ba wallahi ubangijin ba zai barka ba za ka ga buɗi za ka gani tsuwa ka zata wa Allah zato cewa ‘ya'yanka kakab na kirki ne Allah ba zai barka da wani banza ba amma kake jin kai kai wani ma anya to ka samu matsala daga nan kana muna wa Allah zato sai ya barka da zatonka za ka yi tafiya kake ganin tafiyan ba za ka ci nasara ba za ka je neman abu kake jin ba za ka yi nasara ba yasa in za ka yi addu'a ka yi addu'an da cewa wallahi Allah ya karɓa wallahi za ka ganta to Allah yana da hanyoyin karɓa maka da yawa to ya zama kana zatawa Allah subhanahu wataala shi yasa ibnu qayyim shine a wajen ku ko shi yasa ibnu qayyim yake fassara mana wannan ayoyin ko kuma zato ga Allah qala ibnu qayyim fil ayati al ula ibnu qayyim ya faɗa game da waccar aya ta farko din da ya tashi kuma sai ya hada da aya ta biyu ma Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya gafarta masa shi ma Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab da ya tattara mana waɗannan babuka masu albarka Allah ya saka masa ya gafarta masa Ibn al-Qayyim yake cewa fussira hadha hadha dhann an fassara wannan zaton bi annahu subhanahu wa ta'ala la yansuru rasulahu munafikai da mushrikai suna suka fassara cewa ai Allah ba zai taimaki annabi ba annabi Allah ba zai taimake shi ba wa anna amrahu sayatmahil kuma suka ce al'amarin annabi ma daidai cewa zai yi daga an yi yaƙi an yi flashin a kansu an ci nasara an ɗan yi kaza to ƙarshe al'amarin annabi ma sai ka samu ma ya nemi kowa a gefensa ya rasa al'amarinsa za su zai watsi haka suka fassara fa kuma suna tare da annabin saboda munafukai ne da kuma mushrikai sabaninsu a fassara an fassara mummunan zato bi annama asabahu lam yakun bi qadrillahi wa hikmatihi cewa duk abin da ya same mutum ko ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babu hikimar Allah a ciki babu kaddara ta Allah kawai kawai su suka jawo kansu kawai Allah ya yi shi ba da hikima ba ya za a ce kaza haka suke fassarawa fa fustira bi inkari al-hikmati wa inkari al-qadar sai aka fassara suna da ƙaryata da musanta hikima Allah yana abu ba tare da akwai wani hikima ba duk abin da Allah ya akwai hikima duk abin da ubangiji ya akwai hikima yanzu shedan Allah ba shi ne mai shiryarwa ba? Allah shi ke shiryarwa. Shaidan kuma sai ya zo ya ce sai na batar da su, da izinin wa, da izinin Allah, da wani zai ce wai me hikiman da aka halicci shaidan. Kamar Allah bai da hikima kenan. Ai, Allah ba abin da yake halitta sai da hikima. Ba abin da Allah, da Allah jarabawa hikima ce, jarabawa ni'ima ce ko azaba ce. ina yan makaranta doddo yin exam akwai daɗi ko ba daɗi ban amsa yin jarrabawa akwai daɗi ko ba daɗi exam akwai daɗi ka kawo hadda yau to yin hadda akwai daɗi a ce sai ka yawon wa ba ka san ba daɗi ai ai jarabawa ba daɗi ko ko kai karatu ba ta da daɗi kai wallahi ko kai zaka shirya wa kanka jarabawa ala gafata malam ba ta da daɗi ba sallah nake ja ba nan ba sallolin muna da ka'idodin muna bin sallan asuba muna yin rubi rubi ko shafi uku uku haka ba ba haka muke ba jarabawa ne ko ba jarabawa ba zan zo ni ina muraja'ar rubu'in da zan yi ladan saboda mugunta zai tashi a daidaita sauci ba ba za a daidaita ba sama da shekara talatin na haddace gurin amma tun da yanzu za a yi min jarabawa ma mun yi zamuna bi babu daɗi to don me yasa ake don a bambance mai kyau da mara kyau to shedan shi ma ya zo exam ne sharri ne shedan amma hikimansa Allah ya saka don ya bambance masu kyau da marasa kyau ya bujiro maka mummuna abu ka ƙibi to ka ci jarabawa alkhairin shaidan ya shafe ka kenan ya bujiro mai kyau ka ƙibi sharrinsa ya shafe ka Allah ya kawo maka mai kyau ka ƙi shaidan ya yaudare ka da ai shaidan akwai alkhairi a kansa duk mumini shaidan alheri ne a gare shi domin kan baba ladanka ake yi to akwai hikiman halittar shaidan akwai hikiman halittar wutar jahannama saboda ka bi Allah ka yi kaza ka yi kaza wasu a gefenka suna zagin Allah suna cin mutunci ran kiyama in kuka je ka shiga aljanna ka ji daɗi waɗanda suka gibin Allah a sa su a wuta ka ji daɗi Allah yana da hikima to ana inkarin cewa Allah bai da hikima kuma ba da kaddara ake ba wannan duk cikin fassaran kenan sannan wa inkaru an yutimma amra amra suna ganin Allah ba zai cika manzon Allah burinsa ba wa an yusirahu ala dini kulli kuma suna suna mummuna da san cewa Allah ba zai daga addinin musulunci akan kowane addini ba wa hadha huwa dhannu saw wannan shine mummunan zato alladhi dhanna almunafiquna wal mushrikuna fi suratul fatih shine wanda munafikai da mushrikai suka yi a cikin suratul fatih wanda muka karanta aya adh-dhannina billahi dhanna saw alaihim da'iratus saw wa inna ma kana hadha dhannu saw abinda yasa aka ce mummunan zato ne li'annahu dhannun ghayra ma yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala wannan zato ne wanda bai cancanci ka dora wa Allah haka ba Allah ka ce yana abinsa ba hikima Allah bai san me yake ba wannan kafirci ne wa ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'adihi sadiq kuma wannan abu bai cancanci ka a hikimar Allah ka ce Allah yayi abu ba hikima ba ko godiya ga Allah ko alƙawarin Allah subhanahu wataala na gaskiya faman zanna annahu yudil yudilu al-batil ala al-haq duk wanda yake zaton cewa Allah subhanahu wataala zai ta dora ƙarya akan gaskiya wa idalatul mustaqirratun kuma dora wanda zai zama haka za a yi ta tafiya ya zama hillu ma alhaq kuma kullun gaskiya ita ce asusuce duk wanda yake da wannan au an kara an yakuna majara ko kuma mutun ya musanta cewa abin da ke faruwa ya ce ba kaddara bane da da kaddaran Allah da hukuncin Allah mutun ya faɗi haka ko an kara an yakuna qaddarahu li hikmatin baligatin ko kace Allah ya kaddara wannan Allah bai kaddara shi da wata hikima ta makaiwa makura ba ya sayi ku alaihi alhamdu cewa Allah ya cancanci ka gode masa kake faɗan haka duk abin da ke faruwa babu wata babbar hikiman da ya dace ka gode wa Allah bal za'ama anna dalika min mashi'ati mujarrada kawai wani abu ne kawai yake faruwa yadda ya ga dama amma ba wani hikima na Allah wanda yake faɗan irin wannan fa zalika zannul ladina kafaru wannan shine zaton da kafirai suke yi fa wailul lil ladina kafaru minan nari kafirai kuma azabar wuta ta tabbata a gare su wa aktsarun nasi to malan zai mana wa'azi ya ce galibin mutane ya zunnuna billahi zanna sau'i fi ma ya tassu bihim suna munin zato ga Allah game da abin da yake shafarsu a karan kansu mutum yake ganin Allah ba zai man ni'ima ba Allah ba zai masa albarka ba Allah zai kawo masa katsari Allah zai kawo masa gobara Allah zai kawo masa tashin hankali kai ta zaton wannan a wa fi ma yaf'aluhu bi ghairihim kuma kake munin zato game da abin da Allah zai aikata a wani ai wannan ba zai ci nasara ba ai wani ba zai yi kaza ba a'a kullum kake zaton alkhairi wala yaslamu min zalika illa man arafa Allah wa asma'ahu wa sifati sai malam yace wallahi ba wanda zai san zato mai kyau sai wanda ya san Allah ya san sunakensa ya san sifofinsa wanda ya san tauhidi da ya san aqida wa mujibu hikmatihi wa hamdihi sai kuma wanda ya san menene hikimar Allah da godiya ta kunsa to malam sai yake cewa falyatanil labib annasu li nafsihi bihadha mai hankali wanda ya sha nasiha mai yin nasiha kuma to ya kula da hankalinsa akan wannan ya mai da hankali akan wannan wal yathbut ila Allah wal yatub ila Allah in har mummunan zato yana shigo masa ya tuba zuwa ga Allah wa yastaghfirhu ya nemi gafaran Allah subhanahu wa min dhannihi bi rabbi dhanna so in har kana zato mummunan zato ga Allah subhanahu wa ta'ala walau fattashta man fattashta wala da zaka binciki mutane daddaya daddaya kuma kai maka bincikanka lara'aita indahu ta'annutan alal qadari wa malamanatan lahu sai ka samu mutane kowa yana da matsala akan kaddaran Allah in zaka bi mutane daddaya daddaya in har ma zaka tattauna a'a yanzu wane ya ci zabe in baka yi sa'a wallahi wani sai ya kauce kan kaddara ba zai kawo Allah haka ya kaddara ba Allah zai ce kawai a'a kaza kaza ne mummunan zato wa annahu kana yanbaghi an yakuna kaza wa kaza yace da ma kaza ne da kaza mun yi babin lawai ko to dai wa cikin mutane kan ce ai da an yi kaza da kaza bai faru ba da an yi kaza da kaza bai faru ba wannan kana shiga cikin haƙƙin Allah subhanahu wataala fa mustaqillun wa mustakthir wani zaka samu nasa dan kadan ne wani kuma yayi yawa to mutum ya nemi gafaran Allah dan kadan din ma ka daina fattish nafsaka to malam sai ya ce to kai ma fa ka doka binciki kanka hal anta salimun ka kubuta daga munar zato ga Allah ga abin da ke faruwa ka munar zato fa in tanju in kai bincike akan kaga ka tsira min ha daga mummunan zato tanju min min zai azimatin wallahi ka tsira daga babban abu mai alakar da mutane wa illa in kuma baka tsira ba fa inni la ikhaluka najiyan to bana ganin cewa zaka rabauta zaka lalle ba zaka rabauta ba sai in ka daina munana zato ga Allah subhanahu wataala Allah ka azurta mu daga nisantan munana maka zato a kawunanmu da kan ‘yan uwanmu ba mu zo mun yi munan zato kan junanmu ba ma yawa duk yana ciki ba shi da kyau Allah ya tsare mu Allah ya mana gafara Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana ibadunmu subhanakallahumma hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk